بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا ترى رجب شكرة 1442 hijiriya wanda shi ne dace da 21 ga watan biyu shekara ta 2021 a lissafin turawa za mu dora kan karatunmu da muka saba na littafin الجوهرة الفريدة na babban malami alhafiz alhakami rahimahullahu ta'ala idan za a iya tunawa mun karanta baitutukan mukaddima a darasi na nawa ne yau darasi na shida to darasi na shida insha Allah mun karanta mukaddima da ya fara yi sannan kuma sai kawo bayanan wasu ahlul bida'i ko almulhidun da suka yi barna yake barranta kansa da kasancewarsa yana tare da su a aƙida wanda dama manhaji ne na ahlus sunna dole ne mutum a san ina yake inni bara'un min al-ahwa wa ma waladat wa walidi hal hayara sa'a ma waladu والله لست بجهمي أخا جدل يقول في الله قولا غير ما يرد يكذبون بأسماء الإله وأوصاف له بل لذات الله قد جحدوا كلا ولست لربي من مشبهة إذ من يشبهه معبوده جسد ولا بمؤتزلي أو أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقد كلا ولست بشيعي أخا دغل في قلبه لصهاب المصطفى حقد كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد وما أرسطو ولا الطوسي أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند ولا ابن سينا وفارابيه قدوتنا ولا الذي لفصوص الشر يستند أنا مكتئب yana bayani akan waɗannan su aristo a da irin su tusi da irin su ibn saba'in din na muku bayanin su da irin su ibn sina da irin su alfarabi ya ce duk waɗannan ba ba a immarmu ba ne wato ba sa cikin jagororinmu ko da ku suna da rubuce-rubucensu da ake dangantawa a cikin musulunci ya ce waɗannan ba ma tare da su don ku su ne suka assasa mu'assisu zaidi wal ilhadi haisu yura ko haisu yara kullal khala'iq bil bari qad ittahadu irin su farabi a zaka iya in wato zaka iya danganta shi a da irin su ibnu arabi su ne suka assasa su ne suka samar da foundation na kaucewa shine mu'assisu zaik duk kaucewa da ka sani ta bid'a da ake saba Allah to waɗannan su ne jagororinta shi a babban malami alhafizul hakami yana magana ne akan waɗannan mutane 'yan bid'a wanda wajibi ne ahlus sunna ya san su kuma ya ya kudurci gudunsu da nisanta su irinsu ibn arabi ibn arabi mu'assisu zaik wal ilhad shine tushe na kirkirar ainihin wato barna da kaucewa kamar yadda malamai suka yi ta bayani mun yi muku bayani a karatun da ya wuce aqidar ibnu arabi da ta saba musulunci da yadda ibnu taymiya ya ta magana akan irin waɗannan aqidu mai littafin ya ce haisu yara kullal khala'iq bil bari qad ittahadu wannan sharhi ne da bayani ne yake yi akan aqidatu wahdatul wujud irin su ibnu arabi yana gani shi da makamantansa suna ganin cewa kullal khala'iqi dukkan halittu gabaki daya bilbari kadittahadu sun narke da Allah Allah ya narke a cikin halittu halittu sun narke a cikin Allah shine suke da aƙida komai ma zai iya zama Allah duk abin da ka gani a bayan ƙasa za a iya ce da shi Allah wannan ma Allah ne wannan ma Allah ne littafi ma Allah ne waye ma Allah ne wannan shine aqidar wato wahdatul wujud kullal khalaiq bil bari qad ittahadu dukkan halitta gaba daya sun narke sun zama abu daya da albari albari shine Allah to shine idan mutum ya je ko aqidarsu ta sufanci lokacin da mutum ake masa tarbiya suna da wani abu da ake cewa tarbiya to in ya shata ya shata sosai za a zo za a kai ga yanayin da duk abin da aka daga masa zai ce Allah ne shi abu kaza Allah ne abu kaza Allah ne to wajibi ne ahlus sunna ya gane irin waɗannan aqidu ba aqidu ne na kwarai ba su ne masu cewa wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna a'udhu billah da kare da alade ba komai bane face allolinmu ne abun bauta za su iya bauta komai tunda su komai ma Allah ne ka kasa gane menene hikima a cikin wannan mugun ainihin wato tunani wannan shine ake ce da shi wahdatul wujud ko da an tambaye ka aqida ta sufaye mai wahdatul wujud mana al wujud kullu duk abin da gani a bayan kasa da shi da Allah duk ɗaya ne kawai Allah zai zama su su ma za su zama towa Allah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi bayani yayi summary yayi talkhis na almazahibul ilhadiyya mazhabobi na ilhadi na barna irin waɗannan da zairi da kaucewa wato yake cewa haƙiƙanin abin da waɗannan 'yan bid'a suke nufi wato dukkan wani abin da ka sani a bayan ƙasa kamar yadda shi lafazin ibn taymiya ya ce wa haqiqatu qawli ha'ula'i anna wujudal ka'inati wato hakikanin zancen waɗannan 'yan bid'a samuwar duk abin da kaga ya samu abu a bayan ƙasa ainihin wujudillah shine hakikanin samuwar Allah laisa wujuduha ghayruhu wala shay'un siwahu albattata ba zai taɓa yiwa ka gansu ba ka ga Allah ba in ka gansu ka ga Allah duk waɗannan abin da ka sani a bayan ƙasa duk abin da yake a bayan ƙasa to in ka gan shi kamar ka ga Allah ne kuma babu wani abu ba Allah ba walaisa shay'un siwahul battata da abin da ka sani in ka ganshi to shi ma kawai Allah ne haka ibnu taymiya fada kamar yadda ya ce mazmu ar-rasail wal masail to shi yasa zaka ga su a cikin aqida su Allah yana iya narkewa Allah yana iya narkewa ya zama wanin waninsa Allah kiyaye mu shi salama ne ce mu'assisu zayri wal ilhadi haythu yara kull al khalaiq bil bari qad ittahadu ma'buduhu kull shay'in fil wujudi bada ha al kalbu wal qiradu wal khanaziru wal asadu shi dan wahdatul wujud ma'buduhu kull shay'in fil wujudi bada abin bautarsa duk abin da ya bayyana samamman abu kowane abu da yake in existence duk abin da yake yana nan yana existing to wannan abin bauta ne a wajensu shine ma'budahu kulla shay'in fil wujudi bada ga misali alkalbu wal qiradu wal khanazir wal asadu kare da birirrika da aladu da su zaki duk abin bautansu ne to ai sun ce komi Allah ne komi Allah ne so su a wajensu dan dan ka zo an ga kana bautawa alade ko kana bautawa abin nan gunki wa zai zarge ka cewa abin shi yasa ga waɗannan yan bid'an ba za su taɓa faɗa da masu bautar gunki ko masu bautar wani Allah ba to ai su komi ma Allah ne wannan ɗaya daga cikin illar waɗannan ƙungiyoyi na bidiyoyin da kuke gani kenan da yawan mutanen mu mabiya wallahi azimu nake ga muku ba su da ilimi ba su da karatu ba su karanta haƙiƙatul amrin ba su kai imani da irin wannan to kuma wannan shi yasa ake so ɗalibin ilimi ya zama yana da hasana aqadiyya hasana aqadiyya wato wani immunity na aqida dole ne ka san waɗannan abubuwan saboda zai iya yiwa wata wabta ta zo ta wabce ka Allah kiyaye mu babban malami ya ci gaba da bayani musamman ibn al-arabi ina ibn arabi ina da nake na gaya muku tun satin da ya wuce duk aqidarsa ne wannan abautawa alade abautawa kare abauta kuma su ne manya manyan malaman sufai ibn arabi ba ibn al-arabi ba ibn arabi المبتدئ الضال يوا شي عقيدته يرى أن كل الموجودات عين الله كل الموجودات dukkan wasu abubuwa da suke samu mu a bayan ƙasa su ne hakikanin Allah ɗin komi da ka bauta masa inda ya samun mene to daidai kake ka bauta Allah ma'budu ibn al-arabi kullum mawjudat to waye Allah a wajen ibn ibn arabi yace Allahu kullu shay ba shi yasa zaka suna cewa yana ko ina ba ai yana daga cikin sirrin ma'anar yana ko ina din in kace yana sama shi Allah ai ka rugurguje wannan tunanin nasu amma in kace yana ko ina to kaga shikenan kawai so ibnu arabi abun bautarsa shine kullul wujud duk wani abu samamme duk wani existence abu to kawai shine Allahnsa shine abun bautarsa alhayawanu wal jamadu wanda ya rayu shekara ta 1150 zuwa 1230 shi abdulkadir jilani mai fatun rabbani shiyarar shekara ta 471 zuwa 561 shi abdulkadir jilani wanda 'yan kadiriya suke dangantuwa zuwa gare shi akdam shi ne ya fi tsufa sama da tijjani a sheikh ahmad ahmad tijjani amma asalinsa ahmad ibn muhammad ibn mukhtar attijani al-maghribi al-farisi ne ake ce da shi shi wannan suna da zikiransu daga cikin manya-manyan zikiransu suna da wani zikiri da ake ce da shi salatul fatih tijjaniya ta fi shahara da wannan zikirin su a wurin 'yan kadiriya ba su da salatul fatih shi yasa 'yan kadiriya ba za ka ji da wahala inda ba neman alliance ba ka ji suna buɗe taron su salatul fatih su suka ne a wajensu a zo a buɗe karatu ko wani abu da sanar libati sai dai nasu auradun da suka saba suna yi su su kuma yan tijjaniya to duk inda za su za ka sun buɗe salat libati sun rufe da salat libati sun yi imani da wannan salat libati ɗin wato ta fi alƙur'ani sama da ka karanta ƙur'ani sau dubu shida ƙwarai kuwa kamar yadda ya zo yana nan a cikin jahilul ma'ani in kuna so wani sati zan kawo muku da shafin da komai yana da kyau ɗaliban ilimi duk su san wannan kuma jawahir ma'ani nan a neme shi littafi ne na barna a neme shi saboda kafa hujja ko wani tsagera wata zai maka tsageranci ya faɗa maka wata magana wani ɗalibi ya bugon mu waya ce shi ba abin da yake damun sa irin yan bid'a sun tashi zagin alu suna su ce ai baya san annabi ya bugo mu yana cikin damuwa wai wani abokin sa wai mubtadi'i ya ce masa ai ku ba ku san annabi ni ba wata magana ba ku san annabi to kaga irin wannan sai kai masa kwatin ka ce wannan littafin ai naku ne ga sunan mai littafin kuna reference da shi kuna kafa hudda da shi ga abin da ya zo a cikin littafin ku to waye makiyin annabi tsakanin ku da yan ahlus sunna to ba sa so a rinka maganar ba ni sunan shi jahal ma'anin nan yanzu ko zuwa kai inda littafin arziki ne ya kamata kowane shago in ka je ka siye shi amma da ka je sai a duba ka in ka ci kana son jahal ma'anin sai a kalle ka sai a ce daga ina kake na? eh shagunan ma da zaka je ka samu jahilul ma'anin ma daban ne in dai littafin kirki ne na arziki ne kamar sahih bukhari ai ko ina zaka same shi to babu sai ka je wajen su haka ake ta fama to wannan kadai ai ya isa ya zama maka shaida ka gane cewa ba abin kirki bane ba to yanzu irin wannan mutumin fa da yake da imani da wannan jahilul ma'anin wanda shine babban reference ɗinsa shine zai bude baki ya ce wai wai ahlus sunna wai makiya annabi ne wai har ce wai yanki dinafa wanda a kansu zo su shiga idalar wanda su zaman tsada saboda tsabar hikiri da kiyayya wa addini da gaba da musulunci to suna da wannan wato aƙida ta cewa salatul fati ta fi alƙur'ani wato so dubu shida ko sama da haka akwai littafin da aka yi shi don yi musu raddi alhadiyatul hadiya haka sunan shi alhadiyatu alhadiya ila ta'ifati at-tijaniya na Muhammad Taqiyuddin al-Hilali wannan littafin yana da kyau kwarai da gaske zan duba shi a cikin ina da shi alhadiyatu alhadiya ina ganshi kuma ku duba a cikin kasuwa ko za ku samu amma in dai akan harkar tijaniya ce in ka samu littafin alhadiyatu alhadiya to insha Allah ta'ala zan ci ya kare na Taqiyuddin alhilali taqiyuddin alhilali akwai littafin al'anwaru ar-rahmaniya bayan alhadiyatul hadiya wannan raddi aka yi wa wannan dariƙar tijjaniya akwai kuma al'anwaru ar-rahmaniya li hidayatil firqati tijjaniya al-tijjaniya at-tijjaniya li hidayati al-firqati at-tijjaniya tijjaniya ta Sheikh Abdurrahman ibn Yusuf al-Afriqi a littafi ne mai kyau shi ma wannan yana da kyau a babin raddi akan tijaniya ka san meye ma a ƙida tijaniya ina da littafi guda sunansa a tijaniya tijaniya zan nemo shi a cikin labirari na in ɗalibai suna so za su iya haɗa kansu su ba da sunan nakinsu sai a ba mutum da ya je muku fotokofinsa ko ajiye shi makami ne saboda in an tada ƙura sai ku kare shi kuje ku buɗo ku yi bayani kwarai daga ciki kana ma da shi ko to yayi ka zo mana shi wani sati to ni ma zan zo da na ga wace irin ɗaba a ce daga akwai littafi ma sunansa at-tijaniya na Dr. Ali ibn Muhammad al-Dakhilullah sunansa kawai at-tijaniya so irin waɗannan aƙidu waɗanda kai tsaye suke cin karo da aƙida ahlus sunna ba ni sun shi bai kamata wato ɗalibin ilimi ya yi sakaci da saninsu ba kasansu kasancewa turuk ne shaitaniya hanyoyi ne na shaidanu wanda suke fada da aƙidar sunna da shi wannan tsohon yana da bala'in wato damuwa ne akan aƙidar sunna shi yasa a cikin jarraba da ubangiji ya masa Allah ya jarrabe shi da nisan kwana dan yayi ta ganin bakin ciki da bacin rai yake ya mutu dan ya kamata a ce ya mutu lokacin sa ya kamata a ce ya isa ya tafi amma cikin taimakon da Allah ya so ya yi mana sai ya bashi nisan kwana dan yayi ta shuka masa bakin ciki kullun yaga sunna tana karuwa kullun so Allah gyara wani halinmu sun ƙara wa musulmi rarrabuwar kai sun kawo abubuwa a addini malam wato yunazil bihi sultana Allah bai saukar da dalili a kai ba kuma suka tabbabar da gaba da ƙiyayya a cikin al'ummar musulmi yanzu in kaji faɗan da ɗariƙun nan guda biyu su kaɗai suke tijjaniya da ƙadiriyar za ka yi mamaki ko anan ma muna gani malam yake cewa duka waɗannan walad tara'iq wal ahwa'u wal bid'u dullalu mimman ala al wahyayn yantaqidu irin waɗannan suna yi wa wahayi na ƙadi abinda ake nufi waɗannan hanyoyi wato suna naƙadi suna warwarewa mimman alal wahayaini yantaqidu suna yin naƙadi wa wahayin nan guda biyu naƙadi wa alƙur'ani warware alƙur'ani warware sunna saboda babu babu wata ɗariƙa daga cikin ɗariƙoƙin nan face wallahi suna da maganganun da sun yi ta'arudi sun ci karo da abin da ya zo a cikin alƙur'ani sun ci karo da abin da ya zo a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wato na sunna daga cikin wato abubuwan da suke kawowa wanda ya ci karo da alwahayaini za ka iya kasa su kashi biyu yanzu ɓangaren al'azkar waɗannan ɗariƙu musamman guda biyu da na buga muku akwai su da yawa amma su biyun nan su muke da su a nan ƙadiriya tijjaniya suna da wuridai da zikirai da suka kirkiro nasu wanda ba daga makarantar annabi ba ne ba na manzan Allah a cike yake a cikin hadisai na bukhari da muslim to shi yasa kullun za su yi ta kokari kaga sun rugurguje bukharin mutum ya dauko hadisi a cikin bukhari ya tsine masa ya zage shi saboda ya bude kofa tunda ya gaya ma wannan kayan da in aka kawo na sunna din maganar da ta dace da sunna sai su kira ta sai su zage ta su wulakanta ta tunda an cire maka siga akan shi bukhari din to sun kawo zikirai sun kawo wato wurdai adadinsu daban kaifiyar method yanayin yin zikirin daban wanda Allah bai fada ba kuma annabi bai fada ba babu izini akai kuma suka ce waɗannan zikirai suna da wani falala na daban wanda duk wanda ya lazimci wannan zikiri falalar da zai samu ya fi wanda ya rike zikirin da annabi ya zo da shi daga bakinsa kaga wannan automatically suna nuna a bar zikirin da manzan Allah ya zo da shi a dauki wato nasu zikirin kaga wannan tsantsan ƙarya ce da kuma kirkirar adadi na ƙarya akan zikiri ai duk wanda ya zikiri kaza miliyan kaza zai shiga annabi aljanna kafada da kafada da shi da annabi kullu kadhibun ala Allah saboda rashin ganin girman annabi wai wani mutum da yake wannan zamanin wai zai iya wani abu na wuridi wai a bashi wai kafada da kafada suna turar juna za shiga aljanna wannan rashin hankali yanzu wannan mai wannan shine makiyin annabi ko wanda ya ce abi sunna to akwai wanda ma zaka samu ma matsayin annaba ma annabi 20 ko 30 akwai na 70 ma duk zaka samu akwai na mursalai baki dai wannan fa zikiri ne za a baka wasu aurat ne da azkar iqtara'uha suka kirkire su ma anzalallahu biha min sultan babu dalilai to wannan simfi na farko kenan wato a da aka suka dora mutane akai kuma wato akwai abubuwan da suke da shi yadda suke sa mutane shauki akan wasu waƙoƙi shauƙi in ana faɗan wasu waƙoƙi ko shauƙi in ana faɗan karamomi na wasu malamansu to sai ka ga yanda suke shiga jazaba suke shiga shauƙi lokacin da ake faɗan karamomi da bayanan wasu waliyai wallahi idan ana karanta ƙur'ani ƙur'ani baya musu tasiri wani ya ce tuliyar kitabu fa atraqu la khifatan an karanta alƙur'ani duk sai suka kifa kai suka yi shiru ana karanta ƙur'ani ba wai don suna jin tsoron Allah ba amma yayin da aka zo aka karanta waƙoƙinsu da bidiyoyin sai gashi nan suna rawa suna karkaduwa suna suma har mutum ya suma saboda an faɗi falalan wani amma an da zuwa ya faɗi falalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam samu ba saboda waɗannan su waɗannan waliyan sun fi annabin daraja a wajen su shi yasa ba wani abu bane dan sun bude baki sun zagi annabin ai suna da aqida su cewa waliyansu sun fi annabawa so karkai mamaki don an zagi wani annabi ba su damu ba ko ba su nuna wani tasirin akan wannan abun ba Allah ba da ladama nasu suna da abubuwa da yawa waɗanda suke fasadi ne akan addini da sauransu abu na biyu akwai kafirce kafir kufriyat abubuwa na kafirci waɗanda suke subhanallah kafircin bai ɓuya ba ga jahili da mai ilimi ga baki daya daga ciki shi kama haramta ma ilimin mantikin yayi gaba daya ma ya ce walaisa alishigalu bi ta'allumihi wa ta'alimihi mimma abahu shari shagaltuwa da neman ilimin mantiki koyansa da karanta da shi baya cikin abin da shari'a ta halatta yace ko mutum da cikin sahabbai ba wanda ya halatta ilimin mantiki walasa bahu adam min as-sahabati yace kai hatta bi aima ko mutum da cikin tabi'ai ba wanda ya halatta shi yace wal a'immatu al-mujtahidina was-salaf as-salihin Imam Suyuti ya nakalta wannan fatawa a cikin littafinsa saunul mantiq wal kalam yayi bayanin nan wanda yana da kyau dalibin ilimi su koma zuwa gare shi ibnu taymiya ya rubuta littafi guda mai zaman kansa dangane da rugurguje ilimin mantiki wanda na gaya muku a cikin mantik din nan duk aka shigar da abubuwa da yawa na bid'a na yakar sunna na yakar aqida ta kwarai amma yana nan tun a sakandare ana karanta da shi a makarantun haya islam za a fara watsa maka shi a loda maka shi ibn taymiya yayi littafi akan naqadin mantakin aristo wanda na muku bayanin sa aristo wannan dan philosophy da bayani akan shakka dangane da results da nata'ij din da ya bayar wato shi aristo a cikin littafansa akwai littafin naqdul mantiq na ibn taymiya da kuma ar-raddu alal mantiqiyin na ibn taymiya da ƙarshe ibn taymiya ce mantakin aristo din nan wannan aristo da ake ta kafa hujja da shi a cikin littafin islamic studies ko maganganu aristotle suke cewa ko ya ce to maganan wannan mutumin la yufidu ilman sam sam baya fa'idantar da ilimi yayi fito da abubuwan da yi kuma yayi mai kace kace so malai ce wala nuhakkimu fi an-nass al-uqula wala nata'ij al-mantiq al-mamhuqi na'taqidu mantiq al-mamhuq mantiqin da aka shafe masa albarka mama wato mama kudiri da shi to me zamu yi kai malam lakin lana nass ayat al-kitab wa ma 'an ar-rasul rawa al-asbat mu'tamadu lakin lana sai dai muna da nass ayatul kitab nashi na ayoyin al-qur'ani da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi sallama wanda amintattu suka ruwaito shi da shi muke dogara mu'tamad din mu kenan abin dogaran mu kenan lakin lana nasu ayatul kitabi wa ma anir rasul rawal asbatu mu'tamadu ko na'tamidu da shi muke dogaro anan abinda malam yake nunawa ku watsar da mantikin aristo ku watsar da maganunsu ibnu saba'ina da sauransu ku rike nassin alkur'ani ku rabu da maganganunsu ibnu arabi ku kama nassin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sunnar annabi alqauliyya wal fi'liyya wat taqririyya wannan idan kun rike wannan insha Allah ta'ala to ba za ku bata ba yace bayan wannan لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا يا إلهي لنا يشي منا دا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا منا دا نصوشي نلي تتفنى إن كانت تتوب لابي بخاري دا مسلم هو باك بني وندا ahlul wifaqi waɗanda suka yi tarayya da wanda suka yi sabani duk sun yadda da su hatta wanda suka saba wa gaskiyar ma sun san da Buhari sun san da Muslim sun shaida da shi a nan gurin abin da yake so ya nuna mana waɗanda littattafai ya kamata mu yi riko da su a sunna ya fara ambatan nususu sahihai ne sahihai ne na imamu imamul a'immati kenan abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari amirul mu'minin fil hadisi yana da littafi mai suna sahih bukhari ya rasu shekara ta 256 hijiriya 256 hijiriya kamar yadda ya zo a cikin tazibu tazib akwai almajiransa muslim ibn al-hajjaj annai saburi shi kuma ya rasu 261 bukhari ya riga muslim mutuwa bukhari 256 200 na muslim kuma 261 shekara nawa tsakaninsu ha biyar to haka Allah ya ga dama ya raya su waɗannan mutane masha Allah iyaka ne muna da irinsu abu dauda ibn al-ash'as al-azdi shi kuma ya rasu shekara ta 275 ka duba ikon Allah bukhari ya tafi muslim ya bi shi ga abu dauda da 70 da na da biyar abu dauda waɗannan duk littattafai ne na hadisai ba su ishe mu je mu karanta mu addini bauta Allah ga su abu isa tirmizi muhammad bin isa ibn saurata saurata ibn musa ibn dahak as-sulami at-tirmizi shi kuma 297 ka duba Allah da ikonsa ya bari aka ci moriyar wannan aka ci moriyar wannan a kenan kaga abu da ya girmi tirmizi kenan shekara ta 297 tirmizi a yabar duniya muna da imamun da sa'i shi abu abdurrahman alkunyasa shi kuma ainihin sunansa ahmad ibn shu'aib shi imamun da sai ahmad ibn shu'aib ibn ali ibn sinan ibn bahar an-nasa'i shi kuma sai da ya kai 303 nasa'i Allah ya jinkirta sai da ya kai nawa 303 303 duka waɗannan akwai tarihinsu a cikin littafan su da kuma tarajum nasu muna da ibn majah shi ma abu abdullahi muhammad sunansa ibn yazid wanda ake ce da shi ibn maja ya fi shahara da ibn maja amma asalin suna ibn maja muhammad ibn yazid ne an san shi da ibn maja alkazuwini shi kuma sai da kai 273 273 ma'ana ya riga imamun nasa'i rasuwa nasa'i shine na baya akwai abu suleiman ahmad ibn muhammad ibn ibrahim ibn al-khattab al-busti kenan wani yana cikin ulama'ul hadisi wal fiqh da lugha wanda shi Allah ya masa nisan kwana ya kai 388 388 mai ma'alimus sunan kenan mai ma'alimin sunan wanda ya kamata ɗalibi ya same shi sharhin sunan abi dawud ma'alimin sunan yana nan kwarai a kasuwa ana sai da shi yana da garibul hadis garibul hadis yana da kitabul uzla duk waɗannan malamai ne da dole mai dogaro da abubuwan da suka rubuta muna da khalil ahmad as-sahar shi kan wannan yana cikin manya-manyan malaman hind mana indiya kenan shi ma ya bada gudunmawa ya rubuce-rubuce da yawa a nan a cikin baitukan nan kawai malam ya kawo mana misalan littattafan da ahalus sunna suke mai da hankali wajen karanta su da tare da su lana nususu sahihaini ladaini laha ahlul wifaqi wa ahlul khulfi qad shahidu yace wal arba'u sunanul ghurru allati ishtaharat كل إلى المصطفى يعلو له سند الألباء السنن سنة لمكم بياني وانا لتفاين سو أبو داود النسائي ابن ماجه الترمذي دكان سقبادي إسناد سينا كي واقع من ذن الله ني صلى الله عليه وآله وسلم to me kuke jira ga abun karantawa na yaushe za ku je kuna bibiyar maganganun farabi ko maganganun ibnu arabi ko maganganun waye ko wani maganganun waye sauransu Allah ya ba su wato karbuwa a cikin al'umma masha Allah tabarakallah waɗannan littattafai dukkansu gaba ɗaya an musu hidima a addini malamai da suka biyo baya sun yi ta musu sharhi sharhi sharhi saboda muhimmancinsu akwai shiro na sunan abi dawuda irin su ma'alimin sunan yanzu idan mutum yana so ya san abu dawuda ya more wa abu dawuda ka more wa abu dawuda to ka nemi ma'alimin sunan imam al-khattabi wallahi malam wannan zai yaye maka damuwa da bakin ciki insha Allah duk wasu rumus da wani abu mai wahala a cikin abu dawuda sirrinsa samu ma'alimin sunan na imam al-khattabi ra'ayin sa'un al-ma'bud sharh sunan abi dawud yayi kyau wannan littafi yana da albarka kenan dalibi idan ya sayi matani to sai ya dage ya takura kansa ya nemi sharhi to ka samu abokin hira a gida kwarai da gaske da ka tashi neman wani hadisi an ce ya abu dawud ne ya ruwaito shi baka gane ma'anarsa ba kana gida ga malaminka sai ka bude littafi insha Allah za ka samu albarka ga irin su badrul mashhud na imamu sahar na guri shi ma sharhin sunan abi dawud ne badrul mashhud tirmizi Allah ya masa rahama imamu tirmizi kun karanta shi kun sani daga cikin shahararrun shuruh na imamu tirmizi akwai tuhfatul ahwazi akwai aridatul ahwazi akwai tuhfatul ahwazi akwai aridatul ahwazi aridatul ahwazi na abubakar ibn al-arabi ibn al-arabi ba ibn arabi ba yawwa ina ta maimaita muku ne kada a samu matsala fa yawwa in ka ga mai ma'arifa to mai kyau din kenan wanda yake da alif da lam ibn al-arabi aridatul ahwazi na abubakar ibn al-arabi akwai kuma tuhfatul ahwazi na mubarak furi shi kuma aridatul ahwazi abubakar ibn muhammad ibn abdullah ibn muhammad ibn abdullah ibn ahmad mutumin andalus ne ba malike ne wannan na gaske wanda ake an san shi da ibn al-arabi shi kam shekara ta 543 ya rasu to yayi yayi sharhin turmizi an ce alimun faƙihun muhaddisun usuliyun in Allah ya taimake ka kasi aridatul ahwazi akan tirmidhi ka warware yana da sharhin muwatta ta Imam Malik yana da sharhin muwatta ta Imam Malik yana da littafin suna qanunut ta'wil sai kuma ɗayan mai tuhfatul ahwazi abul ala muhammad ibn abdurrahim al-mubarak furi ake ce da shi shi kuma na ƙarshe-ƙarshe ne ma shekara ta 1353 1353 ya rasu tawfatul awazi yana da kyau shi kuma tawfatul awazi aka ramakalla in Allah ya so ya yadda insha Allah babu wata kalma mai wahala a cikin turmizi face ya fassara ta tawfatul awazi in dai magana wai a faɗi wata kalma ne a hadisi baka santa ba to insha Allah ya fassara ta kuma yayi amfani da larabci mai saukin gaske kwarai da gaske ga kawo maganganun malaman fiqh da tarjihi a cikin masail fiqhiyya in dai kana son ma'anar sunanu tirmidhi to kaje ka sai tuhfatu al-ahwazi na wannan babban malami shi mutumin indiya ne yayi kokari kwarai da gaske yana da wasu littafin littafan abkarul minan fi tafnidi asari alminan da sauransu to waɗannan duka littafai ne na sunna wanda alhamdulillah a muna da su kuma an yi bayani na addini akwai sunanin nasa'i a cikinsu su ma yana akwai sharhi din na na alil mushtaba asyuti akwai hashiyatu sindi duka na nasa'i ne ibn maja yana da sharhi na imamu suyudi da shi wannan sindi din da shi ma ya masa sharhi malam ya kara ya ce كذا الموطأ مع المستخرجات لنا كذا المسانيد للمحتج مستند لا سمو وطا كو muna da su suma ga mustakharajat mun karanta da ku a musala ga masanid musnad wane musnad wane ga mai kafa hujja yana neman abin dogaro waɗannan duka wajibi ne mu san sunan nakin littattafan nan kuma su ne littafan farko da ya kamata mu fara tarawa a labirarinmu na wato karatu yanzu irin muwadda bai kamata a ce ɗalibi bai da muwadda ba littafin imamu malik imamu darar hijira shekara ta 197 allah ya masa rasuwa 197 shi kuma muwadda ɗin nan awwal kitab sunni fa bil hadis littafin farko da aka fara a cikin ilimin hadisi shine muwadda duk wani malami da ya rubutu a cikin littafin hadisi insha Allah ya biyo bayan muwadda shi yasa an ka zo sahih bukhari duk wani babi da imam bukhari zai zo ya bude sai ya kawo maka riwaya daga imam malik ka je ka duba albarkaci nan muwadda to littafi ne mai kyau a karanta shi akwai ilimi akwai karuwa da yawa daga cikin malamai sun yi riwaya daga imam malik din nan almajiransa masu tarin yawa riwayoyi masu ƙarfi irin su riwayar Yahya ibn Yahya al-Laifi wanda wannan riwayar Yahya ibn Yahya al-Laifi ita muka karanta kuma muke karanta da ku tana na a gaban ku malumai da yawa sun yi wa muwadda hidima yanzu irin su at-tamhid na ibn Abdul Barr al-Maliki an-Numari ga al-Muntaqa na Imam al-Baji shi kuma wannan malam inda rumuz ne na muwadda wani abu ne da kake so akan muwadda in ka samu muntaka na imamul baji masha Allah ya gama maka komai yanda ka san wato wainar kwai ne aka soya maka kana dan hadawa kana murzawa kana ci wallahi haka zaka ji malam duk wani hadisi da ya rikice ma a muwadda kuma cikin muntaka na imamul baji wanda shi at-tamhid ya fi mai da hankali akan isnadi da wayar sauransu amma muntaka na imamul baji ba magana karka kuskura baka same shi ba kaga ina ta gaya maka kayan kudi abubuwan da ya kamata ka tanada wallahi shi littafi malam alheri ne ka shiga ɗakin kama kawai ka ga tari littafin addinin nan ka ɗauki ɗaya ka buɗe ka gani ko da tasha ce kake kamawa ka gane akwai albarka wallahi malam ka ga yadda wasu suka wahala suka yi wa Allah aiki akwai alƙabas shi ma sharhin muwaɗa ne na abubakar ibn al-arabi abubakar ibn al-arabi labnu arabi yawwa ga tanwirul hawaliki gashi nan a gaban ku shi ma yayi hidima wa muwadda littafai ne masu kyau kwarai da gaske akwai mustakhrajat su ma duk mun karanta da ku a cikin karatun mu na musalla wato a littafan da aka bi su aka yi istikhraji an gane ko aka fitar da su bayan waɗannan malaman hadisi na mustala abinda suke nufi da mustakhraj kamar da na bayani mutum ne zai zo ya samu wani littafi na wani babban malami sai je ciro hadisan irin hadisansa amma ba ta hanyar da wannan malamin ya biya kawo hadisan ba yanzu imamu malik yana da isnadinsa da ya biya ci ciro hadisai to mai mustakhraj to shi sai je ya dauki wannan hadisin nan wadda sai kuma ya bi wata hanya ya ce ya kawo dan ya nuna maka hadisin nan fa ba wai ta hanyar muwadda ne kadai ya zo ba kamar labari ne wani ya kawo ma shi ta hanyar gwarzo kai kuma sai ka ce bari ka je ka kawo shi ta hanyar dan batta dan ka dada karfafan zancen to akwai irin waɗannan su ne ake ce da su al-mustakhrajat akwai irin su mustakhraj na Abu Nu'aym akwai mustakhraj na Imam al-Burqani akwai na Imam Khallal da sauran mustakhrajat ala sahih al-Bukhari akwai mustakhraj al-Isma'ili da Ibn Abi Zahal Zuhul da sauransu wannan din na Buhari ne akwai wanda aka yi wa Muslim aka samu littafin Muslim aka yi mai mustakhraj irin mustakhraj Ahmad ibn Salama irin mustakhraj na Abi Bakar al'isfirayini da sauransu waɗannan mustakhrajat ne masu kyau kwarai da gaske akwai mustakhraj ibn ayman al-andalusi shi kuma akan sunan abi dawud akwai mustakhraj abi zar al-harawi shi kuma akan tirmizi akan da kuma afwan akan sunan dare kudani da sauransu dara kudani yana da sunan dara kudani ai kokari a nemi sunanu dara kudani kamar yadda ake da sunanu tirmizi ya tullab fi sunan dara kudani kana da shi yana nan mujalladi biyu ko mujalladi uku hadisai ne su ma kamar yadda imamu tirmizi ka kawo su akwai kuma na dara kudani dan ka hada sunnan da yawa kana da wancan kana da wannan kana da kayan karatu a gida to duka waɗannan malam yace mustamsikina biha مستسلمين لها عنها نذب الهوى إنا لها عضد مكم للي ما سلقوا ندا ودنا اللي تتفي باب قدو باب جاد بايا مستمسكين لها سنة مستسلمين لها مستمسكين بها من ريكو دسو مستسلمين لها كما من ميكا ويا أنغانيكو من يريكو من ميكا ويا an hana zubbul hawa kuma daga kansu ne muke kokarin kare duk san zuciya da bid'a muna amfani da waɗannan hadisai da suka zo cikin waɗannan littafai da na lissafa muku muna kore dukkan wani son zuciya an gane ku kuma inna laha adudu da waɗannan littattafan muke karfafa shine inna laha adudu malam yace wala nasikhu li asriyin يفوه بما يناقض الشرع أو إياه ينتقد يعتقدكم مالم يساكي كاوا مغانا تردي يكاو كلمة نسيخ دقا أساخ بالخاء أساخ إساخة باما سورارو ولا ننست ولا نستمع شين ولا نسيخ ba ma sauraron ahalul batili shine li asirin dan zamani dan bid'a wanda zai zo ya fuhu yana bude bakinsa yana magana da abin da yake yunaqidu shar'a ya saba shari'a da Allah ka ji kamar wannan zamani yake wala nasikhu li asriyin yafuhu bima yunaqidu shar'a aw iyyahu ya'taqidu wani ɗan zamani ɗan bid'a da zai zo yana magana da za ta warware shari'a ko kuma yana da ƙudurin ya riƙe abin da yake warware shari'a ya zo yana yaƙar shari'a kuma wai mu zo muna saurararsa ko saurararsa ba mai malamin nan ya kamata a saurare shi a ji uzurinsa a ji kaza ha ba malam mutumin da kasan ina ya sa gaba daman fada yake da Allah dan kwangilar yahudawa ne dan bid'a ne makiyin sunna kana tsammanin akwai wata rana da wannan mutumin zai zo in dai ba shiriyar Allah ya samu ba ya goyi bayan kai taimake ka akan yada sunnar ka kana tsammanin akwai wannan la to yace mu dai ahlus sunna wani aqida ce ta sunna yake mana bayani ba ma saurara wato ga wani wanda muke tare da shi a zamani yake kawo mana maganganu da suke sun ci karo da nassin alkur'ani da sunna mu mun sani muna da alkur'ani muna da sunna duk gaskiya tana cikin alkur'ani da sunna kuma duk shiriya tana cikin waɗannan littattafai duk wani wanda zai kawo wata magana cikin makiya musulunci da zai zo mana da magana da zai ta warware abin da ya zo cikin waɗannan littattafai to mun san wallahi tallahi ya zo mana ne da son zuciya da ya ce li asirin ɗin kowane zamani ka je Allah ya kai ka karka yadda ka saurari wani ahlul bida'i wal ahwa'i cikin ahlul bida'i wal ahwa'i da zai zo ya lalata maka gidanka a nan gurin ya kamata mutane su gane cewa bai zai taɓa yiwa mu rayu akan gaskiya da daidai ba face sai mun san ita gaskiyar yaya take mu yi ƙoƙari mu santa kaga yanzu anan cikin ruwan sanyi ya nuna mana idan har ɗalibin ilimi zai tanada littafi na karatu to ga littafin da ya kamata ya fara tanada da sharhin su idan ka gama sanin waɗannan to dukkan wani asiri na wani ɗan bid'a da zai zo ya lalata addini insha Allah tabaraka ta'ala ka san shi ka warware kuma duk wata shubuha da ka sani da wani ɗan bid'a zai zo ya kawo da sunan bata addini in Allah ya so yadda Allah tabaraka ta'ala zai baka wata kariya ta musamman saboda kana kan asali kana kan tushe to amma matsalar ita ce abinda ba ku gane ba sun hana mutane su yi ƙur'ani ba sa harkar ƙwar'ani yanzu da yawa cikin 'yan bida za ka gani akwai kaɗan daga cikinsu wadda suna amma da yawan zaga suna rauni akan alƙur'ani ba su mai da hankali akan saninsa da sanin ma'anarsa da mutum ya ɗaga abin da ake fara ɗora shi sai a fara ɗora shi akan sanin karamomin shehu karamomin waliwa ne karamomin wani karamomin wani da nan za su tara mabiya amma a dora mutane akan manhaji alkitabu wa sunna alqur'ani a karanta shi a fassara a bi waɗannan littattafai na sunna ana karanta da su ana bayanin su ba za su yi ba kai idan ma suna yi sai ga suna karanta su a waƙe ta yadda ba za ma su tsaya su yi bayanin sa ma mutum ya ji shauƙin wannan abin ya gane ba a waƙe za a zo an wuce kurum ƙur'anin ma ba haushe ne da hausa ake karanta shi to wannan bambancin sunna da bid'a kenan kuma wallahi ina gaya mana yan uwana irin waɗannan abubuwa da suke faruwa su zamanto dalili ne da zai samu ƙara yin tamassuki mu yi karatu ba mu yi karatu da gaske kar mu bata kanmu lokaci ku sani cewa in ba ku je kuka yi ilimi kuka yi karatu ba waye zai zo ya kare addinin nan ba yanda za a yi ka ba wa wannan addinin kariya in baka hana kanka bacci ba ba yanda za a yi ka zama cikin mutanen da za ka zama haske a cikin al'umma ka kare duk tsiyar mai tsiya in baka binciko kai ilimin ba wai yau kowa yana zuwa ya je nemo abin da zai nemo mai tafiya karatun boko ya je mai tafiya karatun a zamani ya je mai neman kudinsu ya je mai neman kaza amma a rasa suwaye za su ba da rayuwarsu da lokacin su kuma su yi ta bahasi da research akan karatun addini su yi ta rubutu su yi ta barar da bidiyoyi in kowanmu ya je ya naɗe kafa ya tsaya ya zama jahili baya ilimi baya karatu to wa zai kare addini idan azzalumai sun taɓa shi akwai haɗari wallahi za a iya maka ƙarya da addinin don a yi faɗa da shi za a fake da addinin ne a nuna maka an san shi amma ba a san shi ba don a yi faɗa da shi don da ka taso sai a ce an fi ka saninsa so muna kira ga ɗaliban ilimi a yi haƙuri a yi karatu fanna maimaitawa akwai alheri a cikin karatu akwai albarka a cikin karatu akwai ɗaukaka a cikin karatu akwai kyakkyawar rayuwa a cikin karatu akwai kyakkyawar mutu a cikin karatu musamman karatu na sunna insha Allah ka ji cewa nan da shekara 20 30 insha Allah ku ne akan saha na sha faɗa wa ɗalibai ina maimaitawa ku sani fa bayan shekaru masu zuwa fa shekara goma ashirin kaza ko ana so ko ba a so fa ku ne za ku rinka motsa kasar ku ne za ku rinka motsa duniyar saboda wanda kake ganin sa yanzu yana yi din nan shekarun sa yana karuwa karfin sa yana raguwa in ba mai nisan kwana bane sai dab ana cikin jin daɗi da shi sai ya tafi in ma mai nisan kwanan ne yayi gajiyar da ba zai iya yin abin da yake yanzu ba in mai kokarin rubutu ne ya yi gajiya ya yi tsufar da ba zai iya zama ya rubutun ba in mai baki ne ya yi tsufan da in ya zo magana ma ba ya iya jurewa ya faɗi maganganun saboda shekarun sun tafi to masu tasowa wani tanadi suka yi don su kwafe gurbin waɗanda suke kan saha shi kenan haka za mu zuba ido kullum mu ce malam wane malam wane tun malam wane ya mutu sewa kaddara malam wanda kake gadara da shi yau babu shi ko aka kashe shi ko aka yi kaza daman ɗayan biyu ne na sha gaya muku ko dai malami ya rayu ya ta faɗan gaskiya ya ta karantar da mutane a yi ɗan lokacin da aka bar masa kuma amma fa ana bin sa wallahi babu wani malamin da ya tsaya ke gaya mutane gaskiya ke karantar da su billahi lazim ko bai zagi kowa ba ko bai firgita kowa ba wallahi akwai ido a kansa kuma ana nan ana bin hanyar da za a iya karar da shi ko ba a zo aka harbe shi da bindiga ba ai a dauke shi a kai shi asibiti za su san yadda za su je su tura a jiya soka mai allura a kashe shi ko ba a yi kaza ba ko a yi kaza ba za a iya gayyatar mutum ana kiransa an ce ya yi wata magana ana neman sa a kaza da ya je sai a shirya masa a ba shi wani abu ya ci wallahi mun san mutanen da a ƙasar nan da wasu ƙasashe kusa da nan wallahi gayyatar su aka yi wurare aka ce kaza kawai suka je aka ba su abinci daga wannan abincin da suka ci ba su sake zaman lafiya ba sun dawo sun mutu mutum ya kwashi wani ciwo ko wata cuta ko wani bala'i da za a je a cuta masa wannan hanyoyi ne guda dubu ɗari da za a iya kawar da duk masu gaskiya kuma kamar yadda ku sani ana ta yaƙi ƙoƙarin tabbatar da gaskiyar nan su ma marasa gaskiyar nan ba sa bacci wallahi al'azimu idan kun ji shirye-shirye da ake ta yi na ƙoƙarin a kawar da gaskiya a bayan ƙasa abin wallahi hankalin ku bai zai ɗauka ba amma abin tausayi mu wani shiri muke yi wace kungiya ne ta zauna take wani shiri take wani kokari waɗanne ɗalibai ne suka zauna suka ce bari mu haɗa kai yau zuwa shekara ashirin talatin muna so insha Allah muna da nisan kwana mu za mu zo mu taimaki addinin nan suwa suke wannan shirin sai ga mutum Allah ya masa albarka Allah ya masa kabuli Allah ya bashi hanya ta tafiya amma sai ga bai mai da hankali akan karatun ba ya mai da hankali ne akan wannan shi kuma illar wannan abun in dai baka karanta ba in baka takura wa kanka ba to fa wallahi tsiraicin ka shine zai ta bayyana dole sai tsiraicin ka ya bayyana wata rana to gwanda ma ka tsaya ka nika kanka kai da gaske kuma waɗannan ada'ullahi makiya Allah na kuke gani wallahi alazim ba za su kyale ku ba hanyoyi dubu ɗari sun muku nisa ko su shigo ta cikin gida su hana ku ko su zo ta waje su hana ku ko su yi kaza ko su yi kaza ko su yi kaza yanzu inda za a baka lissafin scholarship da ake bawa dalibai su fita waje su yi karatu kasashen turawa kasashen kaza wallahi aka lissafa ma university za ka sha mamaki amma wallahi sai ka duba kaga to ina university din da ake fita aje a karantar musulunci babu su amma akwai wanda wallahi na kiristoci ne in sun fita ma wallahi kiristanci za su har isra'ila ana tura mutane a basu scholarship akwai wanda ake ba shi scholarship je saudiya ya karatu akwai wanda gwamnatin najeriya ba shi kudi ya je sudan ya karatu akwai wanda za su duk kasashen musulunci na akwai da akwai su ma wani minista nan da ya zo sai duk ya soke su saboda ya zo da wata aƙidarsa shi ma tatsa ta shi'anci wa zai wa addinin allah allah to kenan kaga iya abin da kuke da shi a gida to sai ku yi amfani da shi abinda kuke da shi a gida ku yi amfani da shi Allah ya amfana da mu akwai jami'atu taiba wata jami'a ne a madina tana nan a bayan islamic university of madina wata jami'a ce a madina tana nan a bayan islamic university of madina sun bude kofar karban dalibai ba sa dadewa in sun bude ba sa dadewa idan sun bude so ina sanar da dalibai su yi kokari suke sharuɗin su bai kai na jami'ar musulunci ta madina ba na farko dai dalibi kada ya kasa da shekara 17 kai ya wuce 25 17 zuwa 25 ya zama yana da takaddarsa ta sakandare da ya kammala kuma ya ci mafi rinjayen darussan sannan suna ɗaukan har mata idan mace tana da takardar sakandare ta ci kuma tana da muharrami a ƙasar saudiya dan uwa ko uba to za su iya ɗaukanta idan kuma mutum namiji ne ba sai da muharrami ba kuma ya fassara duk takardunsa daga turanci ya mai da su larabci wannan kuma duk ana yi a jami'ar bayero ana yi a arabic ana fassara kowace takarda sai a shiga intanet a yanzu haka hotel ɗin a buɗe ne ku yi kokari ku shiga ina kofa muna da muna da group ɗinmu na whatsapp na zaure ko to wanda sunansa baya cikin group ɗin ko lambarsa a zo a ba ga malam atifu ga kofa nan a ba su sai mutum ya rubuta sai a adin ɗinsa a ciki zan turo da sharuɗan da ƙa'idojin da yanda ake yi ku yi maza maza ku cike ku yi tawakali ga Allah watakila sai ga wani ya samu jami'ar madina kuma za su bude da azumi insha Allah akwai wasu jami'o'in ma duk duk za mu sanar da ku in kuna bibiya za mu tura muku ku ta cikewa yanzu wasu jami'o'in za ka je ka tara gaba ɗaya yarbawa ne a ciki yanzu akwai irin su kasim jami'atul kasim suna ɗaukan 'yan najeriya amma walla gaba ki ɗaya yarbawa ne a ciki 'yan uwa ko ba haushe ɗaya babu kwanaki na karɓi takardun wasu ɗalibai na tuttura na ba su lambar waya suka ce to su kiran waya suke suke ta kiran ɗaliban dubban wanda ya amsa aka je wajen student affairs din aka faɗa aka ce gashi gashi waɗannan yan arewa ne da sauransu an ce to an kira su ba wanda ya ɗauka suka ce to koma takardun ma nasu bane ba ko ɗaya ba wanda ya ɗauka ko mutum ɗaya su kuma haka suke yi ta interview ta waya za su yi ma kawai sai dai ka gaba ko nan ba an ta fulan wa fulan na'am ismu kaman hafizul qur'an na'am kaza ma hukumu kaza kaza suna suna rubuta ta waya suke interview suka yi ta kiran ɗaliban ba wanda ya ɗauka kowa ya shiga sargalansa haushi in gaya makanar sai yadda zan yi to zan tura muku wannan sai ku ba da lambobinku bi mashi'atillahi ta'ala sai a Allah sa akwai rabo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh